yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama dan uwa musulmi littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafi ne na shari'a littafi ne wanda yake kunshe da waraka kuma a cikinsa ne ake samun tsira shi ne igiyar Allah mai ƙarfi kuma shi ne tafarkin Allah madaidaici wanda ya riko da shi ya tsira wanda kuma ya sake shi ya halaka karanta alƙur'ani ibada ce aiki da shi kuma farilla ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi idan ya zanto shirya ga muminai da zamo hujja ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akan talikai shi ne littafin da barna ba ta zo masa ta gabansa ko bayansa domin kuwa saukakke ne daga Allah gwani mai hikima kuma shayabo Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna fifiko tsakanin ayoyin alƙur'ani da wasu surorinsa mafi girman aya a cikin alƙur'ani ita ce ayatul kursi mafi falalar sura ita ce fatiha wadda ita ce sallar mu ba ta cika ba ta inganta sai da ita sannan kuma da suratul ikhlas wanda ayoyi ne guda hudu amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani saboda abinda ta kunsa na tsantsansa tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mai da martani ga wasu ƙungiyoyi na mushrikai domin alkur'ani idan ka dube shi gaba ɗaya imma dai ya kasance tauhidi yake magana a kansa ko ko yana maganar labarai na annabawa da al'ummomin da suka gabata ko kuma yana magana akan hukunce hukunci suratul ikhlas ita kadai ta zo da bayanin tauhidi saboda haka sai ta kasance tamkar ɗaya bisa uku na alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kaɗai ne ɗaya da tilo Allahu sabat Allah wanda ake nufin sa da buƙatu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba a kuma haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani ɗaya wanda yake tamka da shi wanda yake daidai da shi sunan Allah al-ahad ɗaya ne daga cikin sunayen Allah ma'anarsa Allah ɗaya ne tilo wanda tamfil azal haka yake shi ɗaya ba shi da na biyu Allah ta'ala shi kaɗai ne yake ɓanta da wannan al'ahadiyya ɗin ɗayantaka babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin ɗayantakarsa babu kuma wani wanda ake iya sifanta shi da wannan sifa ta al'ahad wato ɗayantaka ba a cewa rajulun ahad shi yasa Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu lokacin da mushrikai suke masa azaba akan ya musulunta yake fada yayin da yake yayin da suke masa azaba dan ya fusata su sai rika cewa ahadun ahad ahadun ahad domin wannan sifa tana kore dukkan wani abin da suke bautawa ba Allah ba tana tabbatar da ɗayantakar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala shine daya a zatinsa babu wanda yake tamka da shi shine daya a sifofinsa da sunayensa babu wanda yake kini da shi shine daya wanda yake tilo a ayyukansa babu wanda yake kama da shi shine Allahu samad Allah wanda ake nufarsa da bukatu ma'ana shine wanda yake da sifofi na kamala wanda dukkanin halittu zuwa gare shi suke nufa da bukatunsu da matsalolinsu a cikin al'amuransu duka ibn abbas ya ce asabat shi ne asayyid shugaba wanda ya cika a shugabancinsa mai girma wanda ya shiga a girmansa a sharafinsa shi ne al'azim alladhi kamula fi azamatihi mai girma wanda ya cika a girmansa shi ne alhalim mai juriya mai haƙuri wanda ya cika a sifar juriya da haƙuri shine mai ilimi wanda ya cika a sifarsa ta ilimi shine mai hikima wanda ya cika a sifarsa ta hikima shine wanda ya cika dukkan wani nau'i na ɗaukaka da girma da shugabanci shine Allah subhanahu wata'ala wannan sifar sace shi kadai babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan sifa babu wanda yake tamka ko kini da shi babu wanda yake daidai da shi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta ya zama wanda ake nufarsa da bukatu da kowa da kowa yake nufarsa ba waninsa ba shine wanda ya cika a cikin wannan gaya ta kamala duk wani wanda ba shi ba mai bukatuwa ne zuwa gare shi ta kowace fuska duk wani wanda ba Allah ba mabukaci ne zuwa ga Allah ta kowace fuska ta kowane bangare Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ake nufarsa da bukata shi kuma baya nufin kowa wajen bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ko ne kuke da cikakkiyar bukata zuwa ga Allah ta kowace fuska Allah kuma mai cikakkiyar wadata ne kowace fuska kuma shine shayabu tabbatarwa da Allah samadiyarsa cewa shi kadai ne abin bukata wannan yana mayar da martani ga mushrikai waɗanda suke kiran wani Allah yayin neman bukatarsu suke zabura zuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala lokacin da wata musiba ta taso musu suke manta Allah subhanahu wata'ala tare da cewa dukkanin halitta ta sama da ta ƙasa masu bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai domin shi ne wanda yake da cikakkiyar wadata kuma shi ne mai iya wadatar da su shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama a daren buɗe maka ya ce wa abu sufiyan sarkin maka ya ce amma ana laka an tashhada an la ilaha illallah lokaci bai yi maka bane lokaci bai yi maka bane har yanzu da ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah abu sufiyan sai ya kada baki ya ce lalle hakika na fahimci cewa da akwai wani abin bauta ba Allah ba to da ya wadatar da ni da ya mun amfani ganin cewa gashi Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabinsa nasara a kansu ya zo har garinsu ya ci su da yaƙi a lokacin da suka cika ɗakin ka'aba da gumaka babu wani gunki guda ɗaya da iya iya kawo musu ɗauki Allah ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba a haife shi ba Allah bai haifi wani ɗan adam ba ko aljani ko mala'ika ko waninsu domin shi shi ake bukatuwa zuwa gare shi wanda ba ya da bukatar komai ba zai bukaci haihuwa ba domin ana bukatar ɗa ne uba yana bukatar samun ɗa domin ya taimaka masa domin ya tallafa masa musamman lokacin da tsufa ya kama shi lokacin da ya gajiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya bukatar komai a wurin kowa domin shi ne mai cikakkiyar wadata shi yasa Allah ya mayar musu da martani da suka ce yana da ɗa Allah ya musu ya musu martani da cewa shi mawadaci ne Allah ce qalu takhadha Allahu walada suka ce wai Allah ya riki ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi huwal ghani shi fa ne mawadaci mawadaci me zai bukata wajen ɗa ce huwal ghani shine mawadaci lahu ma fi samawati wa ma fil ardh abin da yake cikin sammai da abin da suke ƙasa duka nasa ne mulkinsa ne halittarsa ne bayansa ne yana sarrafa su yadda ya ga dama in inda kun min sultanin bihada Allah ce kuna da wata hujja da za ku bayar akan wannan magana ba su da wata hujjar da zai su bayar a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu ku rika faɗar abin da ba ku da ilimi akan sa ku dangana wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya rushe cewa akwai wasu alloli banda shi ta hanyar rushe cewa bai haifa ba saboda haka babu wani abin da ubangiji ya haifa domin da ya haifi wani abu to da ya zanto kamar sa domin duk abin da wani abu ya haifa to za ka ga da abin da da wanda ya haifa da wanda aka haifa suna kamanceceniya to ubangiji kuma shi shi kadai ne shi yasa ya ce qul huwallahu ahad babu wani wanda yake wato wanda ya haifa sannan kuma babu wani wanda yake Allah ne mai zaman kansa ubangiji dai ya kore wannan wannan yana raddi ne ga wasu ƙungiyoyi guda uku waɗanda suka karkace wa hanyar Allah cikin ‘ya'yan annabi Adam salam na farkonsu mushrikai waɗanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙi mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata kuma ‘ya'yansa da Yahudawa waɗanda suke cewa Uzairu ɗan Allah ne da kuma Nasara waɗanda suke cewa Isa ɗan Allah ne Allah ya ƙaryata su gaba ɗaya ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba kuma haife shi ba lalle Allah subhanahu wata'ala babu mai haƙurinsa babu mai haƙurinsa irin yadda yake yi wa yake yi wa halittarsa haƙuri yake yi wa bayansa haƙuri shine ya halicce su shi yake azurta su shi yake ba su daga abin da suke bukata shi ya samar musu matsuguni a bayan ƙasa amma duk da haka suke danganta shi da mata suke cewa yana da ɗa amma Allah subhanahu wa ta'ala bai sauko musu da azabar nan take ba sai ya riƙa musu tayin su zo su tuba afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna yanzu ba sa tuba ba zuwa ga Allah su yi istighfari su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne mai jin kai ya zo a cikin sahihaini hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la ahadu as la ahada asbaru ala adha sami'ahu min Allah ba wanda ya kai Allah hakuri akan abin da yake ji ana danganta masa da cutarwa suna cewa Allah subhanahu wata'ala yana da da kuma alhalin gashi yana azartar da su yana azarta su yana ba su lafiya wato duk da cewa sun danganta masa wata mummunar magana ta jingina masa ɗa wanda yake nuna gazawa da bukata wannan bata hana ubangiji ya ci gaba da azurta su ba ya ci gaba da ba su lafiya wannan yana nuna cikakken haƙuri na ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadithin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kazzaba ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik washatamani ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik dan adam yana ƙaryata ni wanda kuma bai dace ya min haka ba dan adam yana zagi na kuma bai dace ya min haka ba ƙaryata ni da yake yi yana cewa ba zan iya dawo da shi ba bayan mutuwa alhalin ni na halicce shi a karan farko wanda halittarsa dawo da shi wato halittarsa ta a karan farko bata kasance mafi sauki ba sama da dawo da shi bayan mutuwa sannan zagi na da yake yi yana cewa ina da ɗa alhalin ni ne al'ahadu samad ɗaya tilo abin nufa da bukatu mara bukata gungurin kowa ban haifa ba ba a kuma haife ni ba kuma ba ni da wani wanda yake tamka da ni Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce walam yulad ba a kuma haife shi ba yana nuni ne zuwa ga cewa wanda aka haifa ba zai yi ya zama Allah ba kamar annabi isa alaihi salam da ake danganta shi zuwa ga uluhiyya ko a ce ɗan Allah ne haihuwarsa ba aka yi ko uzairu da ake danganta shi da Allah ake cewa ɗan Allah ne alhalin haihuwarsa aka yi wannan yana rushe dukkanin akidu irin na nasara waɗanda aka gina su akan wannan kuduri Allah kuma ba shi da wani wanda yake tamka da shi wato babu wani wanda yake daidai da Allah wanda yake kamar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sifofinsa a cikin zatinsa da sifofinsa da aikinsa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da yake kama da kamarsa babu wani abu da yake kamarsa wa huwa samiul basir shine mai ji kuma shi ne mai gani don haka duk wani mahaluki komai matsayinsa kowane irin matsayi yake da shi ba zai taba zama kamar Allah mahalicci ba ba zai taba yin kama da Allah cikin sifofinsa ba ko wasu abubuwa da Allah yake banta da su duk wanda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana kama da wani mahaluki ba Allah ba to babu shakka wannan ya yi wa Allah babban ƙage kuma ya zo da abin da ya saba wa alƙur'ani ƙarara ya saba wa hankali hakanan wanda ya rushe sifofin Allah ya kore masa sifofinsa da ya sifanta kansa da su a cikin littafinsa mai tsarki ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su babu shakka wannan ya zo da abin da ya saba wa alƙur'ani ƙarara ya kuma saba wa lafiyayyen hankali bayan Allah wannan sura mai girma sura ce da take da ayoyi kaɗan ayoyinta guda hudu ne rak amma take cike da ma'anoni masu yawa sura ce wacce ta tabbatar da aƙida ingantacciya game da mahalicci sarki Allah subhanahu wata'ala da abin da ya wajaba a tabbatar masa da sifofi da abin da ya wajaba a kore masa na nakasa take kuma mayar da martani ga ƙungiyoyin da suka karkace suke sawa Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi kamar yadda take raddi da martani zuwa ga 'yan bid'a waɗanda suke sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala sifofi su kwatanta su da sifofin halittarsa ko kuma su kore masa tabbatattun sifofinsa da ya sifanta kansa da su a littafinsa ko manzansa sallallahu Alaihi wasallama ya sifanta shi da su saboda haka ne hadisai na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama da yawa suka zo don bayanin falalar wannan surar da ambatan irin girman matsayinta waɗanda su ne za su zanto matashiyar mu ta sati mai zuwa insha Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها الله يبام تملى فيها أقسم الله يسألي مدك دكا ونم في تنتنو دسكي فاروا أقسم daga wannan mimbari mai albarka muna miƙa ta'aziyar mu da jajantawa mu ga 'yan uwanmu mutanen malumfashi waɗanda suke cikin sallar asuba wasu 'yan ta'adda marasa tsoron Allah marasa tunanin tsayuwarsu gaba ga Allah ranar gobe kiyama waɗanda suka yi asarar rayuwarsu ta duniya da lahira suka zo suka auka musu suka kashe kimanin yanzu ana magana mutane hamsin da aka gano gawawakinsu suna sallah ba su taɓa komai ba su taɓa kowa ba amma an je an kashe su muna Allah wani da irin wannan aiki kuma muna kira zuwa ga hukuma lalle ta tashi ta sake ta ƙara zage kwanji wajen ƙoƙarin dawo da al'umma zaman lafiya wajen ba wa al'umma kariya a cikin jinanansu da rayukansu da dukiyoyinsu babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan ayyukan gwamnati idan gwamnati za ta aje duk wani aiki sai wannan to ya cancanta a yi haka saboda babu wani abin da zai tafi a ƙasa matuƙar babu zaman lafiya zaman lafiya shine farko mun sha hudu ba akan wannan mimbari da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna zaman lafiya suke nuna kuma girman sha'aninsa addini ba zai yiwu ba tattalin arziki da neman abin duniya ba zai samu ba mulkin ma ba zai yiwu ba idan babu zaman lafiya zaman lafiya shine farko idan yau gwamnati za ta daina komai gaba ɗaya ta mai da ƙarfinta wajen ƙoƙarin dawowa da mutane zaman lafiya to ba ta gaza ba wajibi ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi tashi su tsayin daka a ga cewa wannan abu ya zo kashi a kare rayukan al'umma wannan abu ba ƙanƙani ba ne duk ƙasar da jini yake zuba a cikinta haka kuma aka yi banza da wannan abu ya ci gaba da wannan ƙasa babu inda za ta yi babu wani abin da zai yiwu a wannan ƙasa na ci gaba lalle wajibi ne gwamnati ta sake farkawa ta sake duba hanyoyin da take bi wajen tsare rayukan al'umma wajen tsare rayukan al'umma duk wani jini da zai zuba wanda yake da ruwa da tsaki cikin sha'anin al'umma yake da ta cewa yake da abin da zai yi sai Allah ya tambaye shi akai daga sama har ƙasa sai Allah ya tambaye su game da wannan jinin da ya zube kar su ɗauka cewa wata matsala ce ta nan duniya da an yi ta wuce shi kenan na ga hatta al'azhar hatta al'azhar sharif sai da suka yi ta'aziyya suka yi Allah wadai da wannan al'amari amma ana cewa har yanzu gwamnatin tarayya ba a ji ta ce wani abu ba ban sani ba sun faɗa ko ba su faɗa ba amma ba maganar baka maganar baka bace kawai tashi za a yi aiki tukuru Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kare rayuka da dukiyoyin al'umma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.